بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم الأمة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mun gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon ganin wannan lokaci ya bamu ikon dawowa akan majalisin littafin shama'ilin muhammadiyya na imamu tirmidhi ridwanullahi alaihi akan karantar da mu kyawawan sifofi da ɗabi'o'i da halayyan annabi sallallahu alaihi wa sallam a irin wannan wata mai alfarma mai daraja da fatan Allah ya dacar da mu a yau litini sha ɗaya ga watan rabi'ul awwal bayan hijiran annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wacce ta yi daidai da sha takwas ga watan sha biyu sha takwas ga watan sha ɗaya ta miladiya dubu biyu da sha takwas muke ci gaba da wannan karatu da fatan Allah ya datar da mu. Yau za mu tashi babi na sha hudu shi ne babu ma ja a fi sifati saifin Rasulillah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan babi Imam Turmizi zai mana bayanin yadda takobin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta kasance. Ya fara da hadisi kaman haka ina cewa haddasni Muhammad ibn Bashar qala haddasna wa Habu bin Jurayy qala haddasna haddasna Ali an Qatada an Anas bin Malik qala kanat قبيعة رسول كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة wata imamu turmizi Allah ya kara masa yarda ya karɓo wannan hadisi daga Muhammad ibn Bashar shi kuma ya karɓo daga daga Wahab ibn Jarir shi kuma Wahab dan Jarir ya ce baban shi yayi masa hadisi shi kuma baban nasa ya karɓo daga Qatada Qatada ya karɓo daga Anas bin Malik sahabin Annabi sallallahu alaihi wa sallam qala Anas bin Malik ya ce kanat qabi'atu sayfi Rasulillah wace madamkin hannun ko ka ce tushen takobin annabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance min fiddatin watan an yi ta ne da azurfa ina ba ta an fahimta wannan yana nuna mana wannan hadisi cewa sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam jarimi ne a domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance akwai halin da zaka ganshi da ka ganshi zaka ga hali ne na za a fita jarumta. Wani lokaci kuma za ka same shi hali ne na irin jagora a cikin al'umma. To ba abu halin da ba za ka iya samun sayidina Rasulullahi ba. Shi yasa galiban a shari'a sai ka samu malaman hadisi da malaman tarihi duk da manhajinsu daban wajen wajen iradin wasu ababe, amma za ka samu suna kirga takubban annabi Muhammad. Akwai takobin sayidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce mata Zulfiqar. wannan zulfiqar manzo Allah baya rabo da ita galiba akwai kuma takobin shi da ake ce masa al-ma'sur ita wannan al-ma'sur takobi ne nasa wanda ya gada daga mahaifinsa sannan sayyiduna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yana da abin da ake ce mishi al-qadhi al-qadhi shine kwagiri irin wanda masarauci ko kuma babban malami ke dan dogara shi in zai tafi sannan yana da qal'a nau'i ne na takobi sannan sayyidina rasulullahi yana da takobi ana ce mishi battar wannan battar takobi ne ta wuri ya wuri ake buɗe ta sannan sayyidina rasulullahi yana da takobi ana kiran shi mikhdam watan wanda abin yin hidima wannan takobi in shi ma in wuri ya wuri ake buɗe ta sannan yana da takobi wanda ana kiran shi alhatfu sannan yana da takobi wanda ake kiranta simsama sannan yana da takobi ga sunan dai har ya zuwa illa masha Allah yana da takubba daban-daban daban kimanin takwas zuwa tara sallallahu alaihi wasallam dan me yasa haka dan ya nuna maka wannan hadisin zamu iya fahimtar manzo Allah jarumin jarumai ne shi yasa zaka ga kowanne baitan irdudduguwan takobin har takobin yana daidai da hali a hali kaza takobi kaza yi a hali kaza takobi kaza a hali kaza takobi kaza haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rayu ashe yana nuna mana ko da yaushe kada mutum ya zamo mashiririci ba ka da himma ba a manzon Allah ba haka yake ba manzon Allah alil himma shi himman shi madaukakiya ne ko da yaushe shi yasa galiban zaka ga tafiyan shi sai malamai su ce maka a ai tafiyan annabi Muhammad shi ko tafiya lakai a manzon Allah tafiyan shi sassarfa yake saboda a nuna maka yadda za ka yi amfani da lokaci a rayuwa. Allah ya samu dace alfarman annabi Muhammad. حديثي نقبي كتشا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت أبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذهب من فضة آه وتوانا حديثي آه محمد آه إمام الترمذي يكرر أدق محمد بن بشار شيكم يكرر أدق معاذ بن هشام شيكم يكرر ياتي بابانا يمون حديثي يكرر شيكم بابانا ودق قتادة Katada ya karɓo daga Sa'id ibn Abi al-Hasan. Wannan Sa'id ibn Abi al-Hasan dan uwan Sayyiduna Hasan al-Basri. Hasan al-Basri shi raye watan agolan gidan Annabi Muhammad. Ya taso a ɗakin Ummul Mu'minin Umm Sauda. Allah ya ƙara mata yarda. Sannan ya ce da idona na kirga sahabban da suka je yaƙi ɗaya bayan ɗaya a gaban Annabi Muhammad. Ya ce sai da naga sama da mutum saba'in. a mutanen da suka je badar ko sahabban shi ya ce na ga kimanin mutum arba'in kaga ya ga saba'in ya ga kuma mutum arba'in mutanen da suka yi badar to wannan sa'idi ɗan uwansa ne shi ma babban malami ne tabi'i fika sannan wannan yayi Fati hijira na da shekara ɗari amma hasanu hasanul basari Allah ya ƙara masa yarda shi yayi rayuwa watan yara su ne kamar shekara hijira tana da shekara ɗari da goma ko min wannan kaɗan ina fatan an fahimta to shi wannan ɗin ya ce kanat ƙabi'atir saifi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fidda ya ce watan madamkin watan tushen takobin annabi muhammad an yi ta ne da azurfa kenan wannan hadisin yana da ƙarfafa mana hadisin baya idan hadisai suka yi yawa a irin haka ana ruwaitowa ana so fa a nuna maka cewa tabbas wannan abin haka yake shi yasa zaka ya zo da riwaya daban-daban Allah to akwai riwayan da yake zuwa in kuma yace kan qabi'atu sayfi rasulillahi sai yace min fiddatin aw aw zahab ko kuma wa zahab Allah ya sai yace zahab amfani da amfani da azan zinari ga dan ga mutum namiji haramun ne a musulunci shi gashi a wancan riwayan ya faɗi wannan to abinda malaman hadisi suka yi amfani da shi sai suka ce wannan riwayan tana da rauni saboda isnadin da aka ɗauko shi akwai matsala a ciki yasa in ka duba taƙiƙin Nasiruddin Albani shi cire wannan riwayan yake kamar littafin da ke hannuna amma shauran shama'il zaka iya samun wancan ina ba ta an fahimta to wannan riwayan ko kuma a'a malamai sai suka yi ƙoƙarin a daidaita fuskan biyu suka ce abin da yake so ya ce lallai dai ya tabbata watan marikin takobin annabi Muhammad na azurfa ne amma tentin da aka yi mishi shine an yi mishi da mai ruwan gwal gwal mai ruwan gwal aka yi shi yasa shi kuma sai ga kaman zinariya ne amma dai manzon Allah bai inganta yayi amfani da abu na zinari irin wannan ba ina fata mun fahimta to Allah ya samu dace alfarman annabi shi yasa akwai wani babban malamin hadisi babban malami bawan Allah ibn hajar al-haytami ba asqalani ba ba haisami ba akwai haitami kuma dukansu ibn hajar ibn hajar shi wancan ibn hajar al-haytami shi mai majma'u zawahid babban malamin hadisi cewa yayi yace bai yiwuwa ka ce a aqila wai manzo Allah ya taba rike takobin shi a yi mata ado da zinari kafin kila wannan ne yace a'a wannan ana ba mu labari ne a fathu makka fathu makka ko an yi shi ne 20 ga watan ramadan bayan hijira na da shekara takwas yace to baya yiwa haka ya kasance domin shi haramta amfani da zinari an yi shi ne kafin a yi fathu makka to za a yi kuma a fathu makka a dawo a yi wannan ina fata an fahimta kenan dai wannan riwayan yana da matsala حديثي نقبل كتشوى حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة قال طالب فسألته عن الفضة قال كانت كانت أبيعة سيف رسول الله فضة ga wani riwayar nan ma mai irin wanda muka faɗa. Imam Turmizi ya kaɓo wannan hadisi daga Muhammad ibn daga Abu Ja'far Muhammad ibn Sadran al-Basri shi kuma ya karɓo daga Talib bin Hujayr shi kuma ya karɓo daga Hud Hud din shine dan Abdullah ibn Sa'ad ya karɓo daga kakansa qala kakan nasa ya ce dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Makkah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shiga makka yawmal fathi ranan fathu makka watan ranan da aka bude garin makka wa ala sayfihi zahabun wa fidda kaga wannan ya ce a a jikin takobin shi akwai zinariya da azurfa ina ba ta an fahimta qala talibun sai talib ya ce fasaltuhu anil fidda ya zaka ce mana da zinariya mu sanannan abu a bakin sahabban annabi Muhammad shine takobin shi azurfa ne ya zaka ce yace sai ce ko dai sai tambaye shi ko dai azurfa wato fasaltuhu anil fidda sai na tambaye shi akan azurfa fa qala sai yace qala kanat qabi'a qabi'atu sayfi rasulillah fidda lallai kuwa wato markin takobin annabi Muhammad an yi shi ne da azurfa kaga shi ma me wanda ya ji ya jiyo su hadisin nan sai da ya ƙara mishi tambaya fidda sai ya ce mishi ƙwarai kuwa ai wannan ne kaga yana son ya nuna mana wannan riwayan yana daga cikin wanda riwayan da malamai suke cewa ko dai riwayan tana da rauni kamar yadda wasu malaman hadisi suka tafi bata inganta ba ko kuma a'a ɗan ƙasan takobin azurfa ne amma fentin da aka yi masa na zinari ne sai ya so ya shi kai so abu biyu ina fatan an fahimta a hadisi na gaba yake cewa haddathana Muhammad ibn Shija'in al-Baghdadi qala haddathana Abu Ubaidah al-Haddad an Usman ibn Sa'id an ibn Sirin qala sana'atu sayfi ala sayfi Sumra Sumra ibn Jundub wa za'ama Sumra annahu sana'a sayfahu ala sayfi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa kana hanafiyan wannan Imam Tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi ga Muhammad ibn Shija'il al-Baghdadi shi kuma ya karbo daga Abu Ubaidah al-Haddad shi kuma ya karbo daga Usman ibn Sa'ad shi kuma ya karbo daga Ibn Sirin Muhammad ibn Sirin ibn Muhammad ibn Sirin Ibn Sirin ya ce sana'atu sayfi na watan na kera takobi na ala sayfi sumra iri daya da na sumra ibn Jundub shi sumra sahabin Annabi Muhammad shi ko Muhammad ibn Sirin shi tabi'i ne dan watan qarin ne kaman abokin karatu ne ko kuma abokin zamani na irin sa Hassan al-Basri da Abu Sa'id al-Basri din nan ko kuma irin su Sa'id ibn Jubayr sun yi zamani yace sai na kalli takobin shi sai nayi irin takobi na iri daya da na wannan sahabin shi kuma wannan sahabin wa za'ama za'ama anan ba zakawo bane a'a sai ya gaya masa cewa shi din sana'a saifahu ala saifi rasulillah yace to kai kai kai kan kai kai Allah san barka kai takobin ka tankal takobi na ni kuma nayi ta tankal takobin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana hanafiyya takobin annabi Muhammad ba hanafi ne idan aka ce hanafi akwai wasu alƙabila ce ta larabawa ana ce musu ƙabilatu banu hanif su ƙabila hanafiya waɗannan su ne ƙabilan musailimatul kazzab ba musailama ba musailimatul kazzab wata musailima wanda ya da'awan annabci wanda ya zo bayan wafatin annabi muhammad ya ce ai manzo Allah ya ce la nabiyya ba'dahu ne ya ce to dun haka ni ne hudin nan da manzon Allah yake nufi kenan daga ni sai daga manzon Allah sai ni kaji hu hu hu barai kuwa da aka tashi kuma saboda lokacin fitna ne sai akwai wata ana ce mata sajjah at-taymimiyya sajjah at-taymimi ita ma ta bace ne ta ce ai manzon Allah ya ce ba da hu ne hu namiji ne bai ce ba da ha ba ni ma annabi annabi ya ce mukaffala ina ba ta an fahimta daga ƙarshe kawai sai suka to ni ina kabila kaza ina kabila kaza a haɗa ai aure annabi ya da da ba annabi kaga za a haifi mu'jiza kenan ko to shedanci da suka yi aure sai suka ce to menene sadaki sai suka ce to sun dauke ma al'umman al'umman duk da suka yarda da su sun dauke musu sallah na wannan lokacin shifta kaga yadda ake tala'ub da addini tun bayan annabi Muhammad fa bai shekara goma ba aka fara wannan kaga yadda mutane suke son a tsaryar da kiman sallah a idan al'umma to wannan abin da zaka gani yanzu wallahi yana da jizuri da baya ina fata an fahimta to mutum ya kula ka da ai wasa da imani shi dukan su karshen waɗannan kashe su aka yi a matsayin su na murtaddai wanda sun yi ridda a musulunci saboda sun wasa da addini to wannan kabilan shine su ne bani hanafiya wanda suka shahara su kuma shahararru ne yana da kyau a ce an samu wasu al'umma wanda sun shahara da sana'a kaza su shaharar su makera ne kamar yadda muke da makeran babbaku ga sunan a bayan mu ko bakin muna da kuma makeran barbaru in ka kama hanyar kaura za ga su kuma takobba da wane ne to ana samun irin waɗannan shi ma yana da kyau a ce ga al'umma wanda suka shahara da sana'an kaza domin zamanin annabi Muhammad da shi ina fata an fahimta to kaga wannan hadisin yana so ya nuna mana mene tsananin koyi da annabi Muhammad duba sahabbai har daidai da takobi da manzon Allah ya sai da aka dinga koyi ana ana kwaikwayon irin takobi saboda da a samu tashe da annabi Muhammad kaga bai can an koye shi a ibada an koye shi a mu'amala an koye shi a ɗabi'a an koye shi a sa riga an koye shi a komi to in ya taɓa ɗaga wani ƙarfe ya amfani da shi sai sahabbai sun yi rige-rige a koyi kowa ya kera takobi irin wannan to ba shi gashi ba nan ba ma har tabi'i wanda bai ga annabi Muhammad din ba shi ma gashi yana rige-rigen koyi da annabi Muhammad sai ku bayin Allah amfanin maulidin annabi Muhammad ke amfanin karanta shama'il Muhammadiyya ayi koyi da annabi Muhammad koyaya koyaya kayi kokari ka dan farama rayuwanka wani abu na annabi Muhammad amma idan irin wannan lokuta ya wuce aka karanta ai irin wa'annan majalis ai karanta mawalid baka amfana da wannan ba to wallahi babban asara ne ga al'umma Allah ya tsare mana imanin mu alfarman annabi Muhammad hadisi na gaba yake cewa hadathna Uqbah bin Mukram al-Basri qala hadathna Muhammad bin Bakr an Usman bin Sa'id bi hadha al-isnad nahwahu wato Imam Tirmidhi yace su shi ma an ƙara ruwaito irin wannan hadisin da wannan isnadi babi na gaba babu ma ja'a fi sifati rida'i rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan babi shi kuma zai mana magana ne akan rigan annabi Muhammad. Haka ne ana kuko? Oke, to masha Allah. Babu ma ja fi sifati dir'i Rasulillahi sallallahu Alaihi wasallam, watan wannan shi wannan babi shi ma zai mana magana akan dir'i nau'i ne na riga ta annabi Muhammad. Yaya ta kasance? قال حدثنا أبو قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشجع قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى عن يحيى بن بن عباد كو بن عباد بن عبد الله بن زبير عن أبيه عن جده عن عبد الله بن زبير عن زبير بن عوام قال كان على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان درع tana da nau'i ne na riguna amma riga kowanne da yanda take in riga ne na sawa haka kawai kamisu ake kiranta idan ta koma na yaƙi sai ta zama salke amma asalin ta riga ce ina fatan an fahimta to idan ta ji riga ta jingina da yaƙi sunanta kenan idan ta koma ta koma yanayi har yanayi akwai yanda take da sunaye daban-daban a shari'a ina ba ta an fahimta to wannan za a yi mana magana ne akan me akan silken da annabi Muhammad ya taba sawa shine nan ya ce mana ga nan manzo Allah ka sance kana lahu dir'an fa nahaba ila sakhrati فلم يستطيع فقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة أكما ولي رواية وجبت ala talha ina ba ta an fahimta wannan hadisi imamu turmizi ya karɓo shi daga sa'id ibn sa'id ibn al-ashja qala shi kuma ya karɓo hadisi daga yunus bin bukair shi kuma ya karɓo daga muhammad bin ishaq shi kuma ya karɓo daga yahya ibn abbad shi dan abdullahi shi kuma ya karɓo daga abdullahi bin zubair shi kuma ya karɓo daga babansa shine abdullahi bin zubair kenan ko shi kuma ya karɓo daga jaddihi shine abdullahi bin zubair din shi kuma ya karɓo daga Zubairu bin al-Awwam babban sahabin Annabi Muhammad ɗaya daga cikin wanda manzon Allah ce musu ƴan aljanna ne suna duniya shine sayyiduna Zubairu bin al-Awwam to yana daga cikin mutum goma nan mubashsharuna bil janna qala sayyiduna Zubairu bin al-Awwam yace kana ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud a ranan gazwat Uhud manzon Allah ya kasance yana da dir'an yana da silke guda biyu domin akwai manya-manyan yakuna da manzon Allah ya yi su, kamar idan ka ɗauki Badar, ka ɗauki Uhud, ka ɗauki Hunay, ka ɗauki gaswat Ahzab da shauran waɗannan. Amma a Badar da kubura da suguranta, kamar yadda saɓanin malaman tarihi yake duka al'umman musulmi sun ci nasara. Domin adadin sahabban da suka inganta sun yi yaƙin Badar gaba ɗayansu guda ɗari uku da sha bakwai. kamar yadda imamu tabari da shauransu suka tabbatar duk da wasu suna kawo ɗari uku ne da talatin da wani abu amma dai mafi inganci ɗari uku da sha bakwai a wannan kogazo ta uhud an samu karye wannan yaƙi domin a wannan yaƙin ne aka samami musulmi aka yi musu mummunan abu don a wannan yaƙin ne har aka fasa kan sayidina rasulullahi aka ji masa ciwo a fuskarsa sallallahu alaihi wasallam aka karya masa haƙoransa guda hudu duka don dai ya iso mana da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Manzo Allah aka yi masa haka yana sanye da manya manya watan silkensa guda hudu. Kenan sa silke na farko ya nuna akwai al'amari, amma silke na biyu manzo Allah ya nuna akwai babban lamari kenan a wannan yakin. Domin silke ɗaya yi kansa, amma a gazuwar Uhud sai da ya sa silke biyu. To da yasa ga kuma halin da ya kasance ga karyewan yaƙi, ga sahabbai wasu sun fashe a kusa da shi, sai sayyiduna Rasulullahi ya aune sai ya fahimci cewa ana ta ce ma mutane ya rasu ya rasu. Wanda ya kafe a kusa da shi shine wannan Talha ɗin. Shi Talha, Talha bin Ubaidullah gaba ɗayan shi mutum ne wanda yana ɗan shekara goma sha biyu ya karɓa musulunci. Kuma ya kasance yana daga cikin zaratan sahabbai. domin Allah ya yi shi jarumi ne, ya je Badar, ya je Uhud, ya je ya koka da dama, bai wasu ba sai a yaƙi tsakanin watan faɗa tsakanin sahabbai ga mauƙi shi Jamal sannan ya rasu. Kenan ya ga Khalifa Abubakar ya ga Umar ya ga Usman, kaga ya yi tsawon kwana, sannan Allah ya yi shi dogo ne, gashi kyakkyawa gashi da yawan gashi, amma kuma gemun shi ba ta da yawa. Saboda tsayi da yake da shi, idan ya hau kan dokin shi kafan shi kan taba ƙasa ina ba ta an fahimta talhat bin bin ubaidullah ga gaskatawa ga jarunta wata rana manzon Allah yana kallon shi yace wa talhatu fil janna ce talha kai dan aljanna ne to sai ya zama da ya ga manzon Allah na cikin wannan halin a wannan rana manzon Allah sai ya hikiman bari ya hau kan dutsen nan yayi kira al'umma su fahimci cewa yana da rai ga halin da yake ciki Talha ya tsaya ya dunga kara sayyidina Rasulullahi. Da ya ga manzo Allah ya ga sai inda zai sai ya kwanta sai ya kwanta sai ce Rasulullahi taka ni ka hau. Ya ko manzo Allah ko ya taka shi sai ya hau kan dutse. Tsakanin Sara da Suka sai da aka samu guda tamanin a jikin Talha. Kuma ikon Allah Talha bai mutu ba a wannan rana. Mazu Allah yana hawowa bayan an haka ya ce, Tsalha wajabat laka, na ƙara baka aljanna a nan. Aljanna biyu ya samu, to haka yi masu na Usman. Sai na Usmanu ko da ya tashi marta goma shi sai da ya masa uku. Sai da ya masa uku, ya kira shi daga cikin mubasharu na janna, sannan ya ce man manishtara bi'ir ruma falahul janna. Ya sai rijiya wanda take an mata kuɗin alatsi na uwan mai ƙarya. na Usman ya dauka yace da musulmi da wanda ba musulmi ba duka su yi amfani da shi manzo Allah ce duk wanda ya sai wannan Allah ya bashi aljanna sannan yazo ya shirya rindinan yaki da dukiyan shi yace su tafi manzo Allah ya ce wanda ya wannan Allah ya bashi aljanna uku kuma manzon Allah ba alƙawarin shi alƙawarin Allah ne kuma inna Allah la yukhliful mi'ad Allah bai saba alƙawari kuma har manzon Allah ya koya koma ga Allah bai taba dawowa daga kan wannan ba to ya kamata mu ji mu ga su wane ne sahabbai kada mutum kawai ya zo ya raina hankalinka yana maka wasa da hankali a yanzu ya ce maka wai an dawo da shi an wannan Allah to ya kamata mu ga girman sahabban Annabi Muhammad wannan shine ake ce mishi Talha Allah ya ƙara masa yarda saboda kima na Talha da darajar shi sayyidina Usman bin sayyidina Umar bin Khattab da yazo zai rasu sai ya dauko shi yace wallahi inna barma al'umman musulmi Talha bin Zubair yace wallahi zai iya jagorancin al'umman duniya sai ya sanya shi daga cikin ko a zaɓa sayyidina Usman ko shi ko sayyidina Ali ko sayyidina Abdurrahman bin Auf kaga ko ba zai taba yi wa sayyidina Umar ya kawo mutum mai walaka walaka ba to haka ya kawo Talha Allah ya kara masa yarda to Talha yake yake cewa ga anna rasulullahi nan ne ko fanahaba ila sarha sakhra manzo Allah sai ya kokarin watan ya hau kan dutsen falam yastati bai samu ikon haka ba ga halin da yake ciki ga kuma sulke har biyu ne a jikinsa faqa'ada talhata tahtahu talha sai ya tsuguna yace rasulullahi takani ka gani wasa idan nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya taka bayan shi ya hau kan wannan dutsen hatta tawa ala sakhara har inda ya daidaita akan wannan dutsen watan kenan mutane da al'umma duk shaura suka ganshi sannan sai himma kuma sai takbir sai kabbara aka shiga fa sai aka koma kuma ana gwamza yaki ina fatan an fahimta saboda sahabbai sun tsorata wasu gaba daya shedan ya riya ma al'umma cewa ai an an manzo Allah ya wafati sai ya zama jikin su ya sanyi to amma tun daga annabi Muhammad ga kuma halin da yake ciki to ai kaga rai ba komai bane in dai annabi na wannan hali shi yasa sahabbai sai suka koma yaki sai ta dawo sabo ina fatan an fahimta a ya ce ya ce qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu awjaba talha watan aljannan Allah ta wajaba ga talha Allah ya kara mana soyayyan annabi Muhammad حدثنا محمد بن ابي عمرو قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خسيفة عن عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد تظاهر بينهما wannan hadisi imamu turmizi ya karɓo daga muhammad ibn abi amr shi kuma ya karɓo daga sayyiduna sufyan ibn uyayna shi kuma ya karɓo daga yazid ibn khusayfa shi kuma ya karɓo daga sa'id ibn yazid sa'id ibn yazid ya ce anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana alaihi yawma uhd dir'an wata manzo Allah ya kasance yana da silke guda biyu ranan Uhud, kad zahara bainahuma gaba ɗayansu manzon Allah ya sanya. Zahar a nan biman labisa, manzon Allah gaba ɗayansu ya sanya silken guda biyu. Kaga wannan dai yana daɗa tabbatar mana da hadisi eh hadisun da ya gabata. Babi na gaba ke cewa ma ja a fi sifati lighfari rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Wannan babi zai mana akan magana akan mizfar malillin kai. da yawa wasu ƙila sukan kira shi da malilliɓi amma a wajen larabawa ba malilliɓi ba abin lulluɓa ba ne shi mighfar ana sanya shi ne ya rufe kai zuwa hanci zuwa abin da ya shafi wuya kaɗan ne yakan sauka ya zuwa kafaɗa shi amfanin shi kenan shi ne larabawa suke ce mishi mighfar amma wasu sukan ɗauke shi kaman mayafi ne a'a balarabe yana mayafi rida'u yake kiran shi ina fatan an fahimta a to nan yake gaya mana حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن عام بن عام بن أنس عن ابن شهاب عن عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل هذا ابن خطل متعلق بستار الكعبة فقال اقتلوه هذا إمام الترمذي يا كرؤوا أن حديثي دقى قتيبة بن سعيد shi kuma ya karɓo daga Malik min Anas Malik dan Anas shi kuma daga Ibn Shihab ibn Zuhri shi kuma ya karɓo watan wannan Malik na dan Anas na farko ba ba sai na Imam ba sai na Anas bin Malik ba fa an samu wani mai sunan ne irin nashi dan dalili ko ga nan ga Ibn Shihab Zuhri ya karɓo Ibn Shihab Zuhri gaba ɗayan shi ya shekara ya ya ya bar duniya hijira bai kai shekara 150 ba ma ina fatan an bayyana shi tabi'i ne shi kuma ya karbo daga sayyidina Anas bin Malik kaga ga Anas din nan yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-makkah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ranan 20 ga watan Ramadan hijira tana da shekara 8 manzo Allah ya shiga garin Makka wa alaihi mizfarun wato yana tare da lullubin kai domin asalin fathu Makka bayan sulhu Hudaybiyah wanda ita ce ta haifar da fathu makka kamar yadda manyan mufassirun malaman tafsiri suka faɗa irin su imamu alusi a cikin ruhul ma'ani da irin su mai fathul qadir imamu shaukani da shauransu sun ce wannan sulhu hudaybiyan da aka yi shine dalilin fathu makka da farko manzo Allah da ya shiga fathu makka ya je ne da nufin ba ya je ne zai yi umra ba ko aikin hajji a'a ya je ne da nufin bari mu je a halin kota kwana shi sa sai na rasulullahi sai ya sa silke amma sai ya ce kowanne ya lullube watan abatta ba a gidansu lokacin da ya zo yana faɗin wannan aka sanar sayyidina Khalid bin Walid yana can baya bai iso inda manzon Allah yake ba bai san wannan tsarin da manzon Allah yayi ba ana tafiya za a shiga Makka manzon Allah ya shigo yana duke da kansa ga sahabbai ga mushrikai sun razana wasu kawai sai suka keto daga cikin mushirikan sai suka wo kan Khalid bin Walid da rundunansa to shi daman kota kwana yake ci da ya tashi yaƙi kafin ai motsi sai da ya kai mutum ashirin gaba ɗaya ya ƙarar da su aka zo aka banzu Allah ya ce ku ce mishi na ce ya dakata ya aka ya aka ya kai ya rasulullahi sun nufo kanmu ne ce a to mu kyale su ai nan mu mun shigo ne amini na mutma'in mu mun shigo da cikin aminci ne kenan akwai shirin yakin amma ba an zo to amma da ya zama na an zo an samu mutane wanda suka cutar da shi suka walakanta shi suka kore shi suka fitar da shi wanda koran mutum a gidansa ko a ƙasansa a addinin musulunci daidai yake da kisa duba alqur'ani cikin suratul anfal wa iz yamkuru wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yuqtiluka aw yukhriju kaga yanda an yi akafi da fitar da mutum daga garin shi da kisa da kaga kenan musibansu da raɗaɗinsu iri ɗaya ne duka amma annabi Muhammad. Ka gani kuma manzo Allah ya nuna mana wani abu mai ban sha'awa. Liyamakon wai din kana ƙasa ƙasa gari ya zafi ko menene ka zauna ka dinga zagin jam'iyyu da shugabanni manzo Allah ba haka ya nuna mana ba. Duk da tsananin da aka nuna mishi aka kore shi aka yi wannan da ya zo zai fita garin Makka yana bayan gari tsayawa ya yi sai ya dasa ma al'umman duniya kan ƙasansu. Yana laula an na ƙaumaki, la'anti a habbu biladillahi ilayya. Duk garin duniya ba inda na fi so kamar mahaifa da. Ya ce, laula an na ƙaumaki a kharajuni minki ma kharajtu fiki. Da wai can mutanenki sun tilasta fitar da ni, ya ce wallahi da ban fita cikin garin Makka ba. Kaga son ƙasa. manzo Allah ya nuna ma mutane amma duk da haka da ya shiga suka yi mar wannan abin sai ya duba wane ne babba daga cikin su menene wan ina ne babban gida aka ce daru abi sufyan manzo Allah ya ce to man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan shi ma kawai yace ya ya faku yace ya zama amintacce haramun a taba jinin shi wanda ya rataya ga Ka'aba ya zama amintacce wanda ya maida takobi shi cikin gidan shi haka manzon Allah ya ɗauko wata nau'i ta siyasa da ba a taɓa ganin irinta ba, kusan sai ya zama na ba shauran wanda za a yaƙa. Sai ga manya-manyan wanda suka yi marwalaƙanci da shauransu sun zo an kamo su suna ƙasƙantattu a gaban shi. Manzon Allah ce, to me kuke zato da ni yanzu? Ka ce, khairan akhul karim, yabna akhul karim. Ai kai ɗan baiwa ne girma, girma kan girma, halinku yin girma. Manzon Allah ce, izhabu fa antum tulaqa, ku tafi abinku. ba wanda ko kai musuluncin ko ka kai ku tafi har yanzu dai musulunci yana nan a matsayin ne la ikraha fi ba a tilastawa ina fata an fahimta to kaga sai ya zama na to anan akwai kissan wani mutum ne gaba ɗaya gayi nan ibnu ibnu khattali shi wannan ibnu khattalin asalin shi ya musulunta sai ya zo ya ridda yana yin ridda sai ya kashe wani musulmi sai kuma ya koma ya shahara da zagin sayiduna rasulullahi da aibanta shi da walakanta musulunci bal ya saboda cika da tumbatsa ma sai ya zo maka sai ya samu mata ka san in kana son ka yaɗa fitina wani lokaci in ka dinga sa shi a ga da irin wannan sai ya tara ƴan mata sai ya koya musu zagin musulunci da walakanta musulmi da musulunci da cin mutuncin annabi Muhammad. To shi ma da haka ta kama shi ya ji manzo Allah ya ce duk wanda ya yi haka ya aminta sai ya je sai ya jingina a jikin Ka'aba. Ina mata an bayyana shi ne nan malam yake gaya mana waqila lahu hadha ibn khattalin muta'alliqun bi sitari al-Ka'aba Allah gafa manzo Allah ya riga ya halasta jinin shi yace tunda ya kashe musulmi ba da dalili ba da izgili to shi ma jinin shi ya halatta ba wai din yayi abubuwan ba a'a kashe musulmi awwalan ka kashe rai babu dalili a'a to jinin ka ya halatta manzo Allah ya ce a'a ai jinin shi sai aka ce to shi ma fa ya je yaron manzo Allah ya ce a'a faqtuluhu wannan ko kashe shi saboda abin da yayi ya tozarta musulunci ya keta hurumin addini kuma ya kashe rai kashe rai babu dalili a'a hukuncin shi kisasi ina fatan an fahimta a wannan ina ganin shine hadisin da ya gabata kenan sai hadisi na gaba yake cewa hadathna Isa ibn Ahmad qala hadathna Abdullah ibn Wahab qala hadathani Malik ibn Anas an ibn Shihab an Anas ibn Malik أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فقال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بستار الكعبة قال فاقتلوه قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما wannan hadisi imamu turmizi ya karɓo daga isa ibn ahmad shi kuma ya karɓo daga abdullahi ibn wahab shi kuma ya karɓo daga ana malik dan anas shi kuma ya karɓo daga ibn shihab ibn shihab ya karɓo daga babban sahabi anas ibn malik Allah ya ƙara masa yarda anas dan malik ya ce أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة دخل مكة عام الفتح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شجر مكة دنين ينبوء تبا دياك انتبا أشيكر النت وعلى رأسه المغفر واتقع كنسا ينا لا تيدا وني مغفر in ba mun ba mun mutu akwai nau'in abin da yake sawa a jikin kanshi haka yayin da ya gyara gashin shi ya shafa mishi mai saboda ya rage wannan to shi kuma mazafar yana kare watan shiga wajen yaƙi kan kare wani abu ya samu fuskan mutum da hanci da shauransu shine manzo Allah yake sa shi haka shine nan riwayan yake da karfafa mana manzo Allah fa ya sa wannan falamma naza'ahu yayin da manzon Allah ya cire wannan mazafar din ja'ahu rajulun sai wani sahabi ya zo masa faqala lahu yace masa ibnu khattalin wannan mutumin shaydanin nan ibnu mukhattalin muta'alliqun bi astari ka'aba kai sun ya jingina da jikin ka'aba faqala sai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace uqtuluhu ku kashe shi kenan saboda ya kashe ran mumin sannan ya tozarta musulmi shi asalan hukuncin kise-kise ne ma yake kan shi domin a musulunci idan mutum ya ɓaci annabi Muhammad ya mishi mummunan magana na zagi to hukuncin shi a shari'a kashewa to amma abin da ke faruwa wa zai kashe mu abin da ba ma fahimta da an ce hukuncin mutum kaza ne sai ka ɗauke shi kaman kunama ne sai ga kowa yana neman ya ɗauko sanda a'a a shari'a kowa Allah ya bashi jagoranci daidai gwargwado manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana a hadisi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wanda yaga abin ki ya kauda shi da hannunsa wanda zai iya kauda abu da hannunsa shine wane gwamnati sai mahukunta fa in lam yastati fa bi lisanihi idan ya gaza to ya kauda shi da harshen shi aikin wane sai malamai kenan kai ba za ka shiga ciki ba wa in lam yastati idan ba a samu wannan ba aka gaza anan to fa bi kalbihi ka ki abin a zuciyanka kaga irin nawa da na da ƴan uwana ke almajirai sai su koma me sai ka koma ka ki abin to amma da yawanci in abu ya faru kai da kake mataki na uku kawai sai kaga yazo ya hau na daya a ce za a dauki mataki ba wannan a shari'a shari'a bai yadda ba ko me mutum yayi ba laifi bane ba ba laifi bane ku kama shi ku mika ma mahukunta idan mahukunta ba su yi ba a'a ku nuna kuna tsaye akai ba ku yarda da abin da aka yi ba amma ya zamana a ɗau mataki da kai wannan ba koyarwar musulunci ba ne ba uslubi ne na zaman lafiya ba ina fatan an fahimta to shi yasa kuma ibn shahab zuhri yake cewa lallai labari ya isa mun cewa manzon Allah a ranan ba muhrimin ba ba mai aikin umura bane kenan yana tabbatar mana da cewa manzo Allah da farko ba ya shigo fatu makka bane da niyyar umra da shauransu a'a an shigo ne a hali ko ta kwana da aka samu alkhairi da zaman lafiya da karbuwa na musulunci sai aka koma mene sai aka ce a to ai ga riban kafa ma bari ai umra ina fatan an fahimta sai sa ibnu shahabi zuhuri Allah ya kara masa yarda yake kawo mana wannan ina fatan an fahimta kuma nan manzo Allah ya bamu darasi mai girma darasin da ya bamu kenan kaga lokacin da ya zo Ka'aba in ka ɗauki Ibn Shihab a cikin sira Ibn Ishaq ko Ibn Hisham a cikin siyar nasu zaka ga suna kawo manzo Allah ya zo ya samu gumaka kimanin ɗari uku da wani abu a cikin Ka'aba amma jimin manzon Allah zuwa fa yayi ya ga gumaka a ciki da ya zo bai ce a rusa Ka'aba ba bai ce ku kwaso su ku kona ba bai ce ku komi ba yana kallon su sai ya kau da kai a kansu sai ya kama kewaya su yana labbaik Allahumma labbai ga gumaka ga komi amma manzon Allah yana bauta ma Allah yana kewaye waɗannan abin dan ya nuna mana ne wata idan ka zo ka zabarna ba kawai za ka yi ba ne ka zo kaga kuskure a wajen al'umma kawai ka ce a ruguza abin a lalata shi a wannan ba manhajin annabi muhammad ba ne manhajin ya za ka yi sai ka kau da kai a kan shi sai ka ɗauko tushen gyara mutane za su rika kallon ka wani irin abu ne kuma sabo haka ka zo da shi suna can sai ka fara gyara wannan ko kuma su ka gyara su sai ka sa su cire wannan baka ga manzon Allah da ya dauko labbaik Allahumma labbai ba da su waɗanda suka iije gumakan suka amsa labbaik Allahumma labbai da ya da aka kai da labbaik Allahumma labbai ya narka zuciyansu manzon Allah ce ku fito da gumakan da ke can su da suka bauta ma gumakan su suka shiga wani ma kakkarya shi yake yi sannan ya fito da shi kaga manhajin annabi Muhammad kaga inda ake iya gyaran abu ko to ya kamata idan kaga gyara ya zo gunka ba kawai daga zuwa ka dau da tsauran mataki ba a'a yi kokari ka samar da hanyar gyara a hankali a hankali waɗanda ka dora akan gyaran nan sai ka zo ka fitar da barnan nan amma ba daga ganin barna bane ake auka mishi a ce ko a ruguza abu a dauko sabo a'a manzo Allah bai rusa Ka'aba ba bal hadisin Bukhari ma yana nuna mana lokacin da yazo ya ga Ka'aba an gina ta ta dan karkace ta fita daga tsarin ta hadisin yana nan a cikin Bukhari manzo Allah sai yake ce ma ummul mu'minina Aisha a'a laula anna qaumaki hadisu ahdi bil islam labanaitu al ka'abata ala qawaid ibrahim yace baitan mutanen nan naki kika gani sun ina jin tsoron farkon musulunta ne ya ce da na rushe ka'aban nan in koma da shi yanda annabin Allah annabi Ibrahim ya gina. Jimin kwakwalwa jimin irin yanda ake karantarwa, kaga ashe idan ka zo kana neman mutane sun bar sun kuskure, kana so ka ɗora su to bi a hankali a hankali ne, kada zuwa daga zuwan ka kawai ka ruguza waɗannan ababen nan su. Ya kamata mu koyi manhajin annabi Muhammad, a yanda za ka yi mu'amala da kanka da wani naka da iyalinka da al'umma sai ka kawo gyara da ci gaba da tasiri a zukatan al'umma amma ba da tsanani ba da fada da tozartawa da wannan ba koyarwan annabi Muhammad bane sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya sa mun dace alfarman annabi Muhammad Allah ya kara mana soyayyan annabi Muhammad ya ba mu ikon sifanta da tabi'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alkhairin da ke cikin wannan wata da wannan lissafi Allah ya sada mu da shi a darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam don Allah akwai wata baiwan Allah wanda magidaji watan